نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا بيو قوتن ذو الحجة hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul hajj karatun da ya gabata mun tsaya daidai aya ta 62 yau kuma za mu tashi kan aya ta 63 Allah ta'ala ya ce alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra inna Allah latifun khabir Mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara Shin baka gani ba? ya kai wanda aka saukan maka da wannan littafin ya kai wanda ya bada gaskiya da wannan littafin ya kai wanda ya bada gaskiya ga Allah subhanahu wataala baka ga cewa ba annallaha anzala minas sama'i ma'an to Allah yana saukar da ruwa ne daga sama fa tusbihu al-ardu mukhdarra sai kasa ta koma tsanwa shar kamar yadda jiya Allah ya shiɗar da ruwan shi, kuma yau ma Allah ya saukar da abin shi. Iko sai Allah, riba zahin da muka sha jiya, zuwa la'asar, shi kenan sai Allah ya hutar da wannan zahin, AC na ikon Allah, kawai gari sai ya sanyi. Da can ko cikin innuwa kake. ko cikin karkashin begi kake ko ta inuwa ta yi cira ga kana zuwa sharab bayan azawar zuwa nasa wadda Allah ta'ala ya tashi huce duniya sai ya huce ta da ruwan sama shi kenan ana nan kuma bayan mintuttuka kuma aka kara maidowa kuma yau da sai aka tashi kuma aka maido su aka kara sanya ya gari yanzu rana ya tewa idan ka je daji za ka ga daji ya can washar da ya ɗauka shi ne Allah ta halarci kai da baka yarda da Allah ba shi baka ga Allah yana haka ba ko kuma kai da ka yarda da Allah ka ƙara yarda da Allah ta halar shi ne abin bauta domin shi ne ke saukar da ruwa daga sama sai ƙasa ta zamanto tsanwa shar ta zamanto koriya. Inna Allah latifun khabir lalle Allah ta'ala mai yawan tausayi ne Allah ta'ala gwani ne masani. Wato wannan aya a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala yana kwaɗaitar da mu bayan shi, yana jan hankalinmu a wurin dubawa da nazari a cikin ayoyin shi. Ayoyin Allah waɗanda suke nuni a kan kaɗaituwan Allah subhanahu wa ta'ala, cewa Allah bai da abokin tarayya. ayoyin da suke nuni akan cewa Allah kamulalle ne cikakken masarauci ne cikakken mai sarauta ne Allah cikakken abun bauta ne ta ko ina yasa Allah ta'ala ya ce alam tara baka gani ba bana baka shaida ba baka gani da idanunka ba da zuciyarka cewa Allah ta'ala shine yake saukar da ruwa daga sama irin ruwan da Allah ya saukar da su shiya ya saukar da su wannan ruwa yana sauka ne akan ƙasa wadda ta bushe wadda ta mutu sasannin da sun yi budin budin sun yi kura duk ko ina nata kura ne kuma da abin da ke cikin ta ya bushe kam sai abin da ba a rasa ba kawai sai waɗansu wato itace waɗanda Allah subhanahu wataala ya bar su ko da ruwa ko ba ruwa kullum zaka suna suna toho kuma suna canwa sai dai da ruwan sama ya bige su zaka canwan su ya kara kyau kamar bedi yanzu bedi nan da wata biyu zaka ga kyan shi ba kamar yanzu ba yake ruwa sun wanke shi kuma ya sha ruwa sosai sai ga canwan nashi ya zo canwan shar mai kyau to haka sauran ma itace irin su tun babu ya kaga ba mutuwa suke ba ko suna mutuwa ba su mutuwa za ka ko rani ko mun tsananin rani za ka gansu suna tohonsu kuma da tafshinsu Allah ta'ala ya ba su daman riƙe ruwa ruwan da suka sha a rayuwarsu su riƙe shi tsawon ranin da za a yi kuma har damuna ta damu to da abin da ke cikin ƙasa za ka ga galibi duk ya bushe itace da tsirrai duk gaba ɗaya sun bushe amma da zaran Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwan nan sai kaga ƙasa ta koma mi ta koma koriya canwa an lallabe ta da nau'uka da dangogi na ciyawu kala kala kamar yadda ka san ana lullube dan adam ita ma lullube ta ake sai ka baka ganin ƙasar daga nesa ba za ka ƙasa ba sai dai ka zai kallon mi ciyawun da ke kan can washar wannan duk sarauta ce ta Allah da zamanto da can ba ta da kyan kallo amma yanzu za ka ga tana da mi tana da kyan kallo yanzu daji bai da kyan kallo ko gonaka ce in ka wuce sai dai ka zangi caka ga ta can amma in aka kwana biyu da shuka ta yi can washar ta fara dan girman nan za ka kana yi kana ba ka wuce ta sai ka biya da ji daɗi kai tunani nan da 'yan watanni kana nan kana dariya ka tara buwar ka nafi da nawaki amma yanzu bago na kace sai dai ka zaki gwari ga tutan an je ba wani abin da za ka kallo ba su da daɗi rere ne kawai jajawar za ka ganin ta ba wani abin burgewa cikin ta amma da zaran Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwan sama a kanta za ka ga ta yi ta yi kyau ta ɗauki salo mai kyau ta ɗauki ado kamar yadda kai ma kake yin ado ka sa kaya kana walƙiya kana shiki fa Allah subhanahu wataala wannan abin da yake makasa ya rayar da ita bayan ta mutu jan hankalinka ne yake yana ce ma wanda ya raya kasan nan zai rayar da matattu yadda Allah ya rayar da ƙasa to haka Allah zai rayar da matattu bayan sun mutu ta da su domin ya musu hisabi ranar kiyama bayan kau sun zaman to mi sun zaman to gari sun zaman to ƙasa sun sade da ƙasa mutum nawa za a zuwa kabarin shi tsohin kabarbara ai ta tona ba komi sun bace komi ba za a samu ba ko ba haka bane sun tafi sun koma inda suka yi to sun koma ƙasa kuma ranar da Allah ya ga dama sai ya hiddo su da Allah ya kira su shi kenan za su tashi kaji to Allah yana wannan abin da Allah yake saukar da ruwan sama akan ƙasa ta koma canwa shar sai wata da watanni canwa shar daga baya kuma ta koma busasshiya ta koma masara ta koma kalar ta kamar kalar ƙasa ga itacen ga ciyawukanta amma duk sun bushe saboda ba ruwan sama to yana nuna ma yadda Allah ya mata haka haka Allah zai mana mun mutu kamar tunatarwa ce Allah yake mana sakar da ruwan sama akan kasa Allah kara mana imani sai Allah ya ce inna Allah latifun khabir lalle Allah subhanahu wataala latifun ne menene ma'anar latif shine wanda ya san abubuwa waɗanda suka buyu ya san sirrin komi shi ake ce ma'allatif babu wani abu da yake boyewa ga Allah subhanahu wata'ala kuma yana cikin suna Allah latif Allah ta'ala shine wanda yake koro ma bawa alkhairi ya koro maka shi ya turo ma shi ya ingizo ma shi ta inda ba ka tsammani inda ba ka zato kawai Allah ya koro ma alheri alheri iri iri baka da lafiya ka gashi da magani ka gaji da yawo likitoci ka kashe kuɗinka kawai sai kaga Allah ta ya koro ma wani bawan Allah kawai Allah ya koro ma alheri ta hanyar shi shi ma ai ba wani abu bane ba ciwo kaza bane a samu jakkawa a jika mai sha tare biyar an yi maganin miliyan biyar ba a samu lahiya ba Allah ce sai ka ga Allah ya kawo wani mutum ya ce a jika mai jakkanwa kawai yana sha sai ka gana ya tsara wannan tarin daga ce yin wa yake shi a kawo abinci ya dade ko ba ya cin abinci shi kenan Allah ya kawo alheri kamar kai ne da za ka yi ta gararan ba kai ta yawo ka rasu inda za ka tafiya kana nema ba ka samu ba wata rana ka tsaya feru da dan motan ka kawai sai ka ga wani ya ce ma bismillah da Allah yana da magana da baka san shi ba bai san ka ba Allah ne ya koro shi ya baka wani aiki wanda za ka hita daga wahalar da kake ciki kai tsaye yana cikin suna Allah al-Latif ya baka arziki ta hanyar da baka sani ba ta hanyar da baka tunani wanda mutumin ma yama magana sai ka ci ni ne kiro kake nema yake kai kama kana ta kanka yana kokarin yi ma magana ashe Allah ya turo shi dan ka samu hanya alheri ta hanyar shi haka Allah subhanahu wataala yana iya ingije maka sharri ta inda baka sani ba yana cikin ma'anar suna Allah al-Latif ya ture mashi to sharri nawa Allah ya ingije maka ba tare da ka sani ba kana can kana kwana ana ma nasari wasu na can kana ba su haushi suna can suna ta tsafa tsafi suna ta tsabbata tsabbata a kanka suna ta gashe allunan kare sai dai su gashe kansu sai in Allah ya ga dama kenan kai kana can kana ta bacci baka damu ba baka shiga hakin kowa ba kana dan samun dan abin rayuwa kana murmurawa to su kuma haushi suke shi kaga sai su zaka gaba so suke sai sun ga karshen ka shi kuma Allah ya ce tauba ta ku ba ba abin da za kuma bawa na yana cikin ma'anan suna Allah al-latif da haka Allah subhanahu wataala al-latif ne wanda ta hanyoyi koyayyu yake turo ma bawa alheri kuma ya ingije mai sharri haka Allah subhanahu wataala yake ma dukkan bayan shi kuma yana daga cikin ikon Allah subhanahu wataala da tausayin Allah Allah yana nuna ma bawan shi iyawar shi a wurin kama shi Allah ta'ala yana nuna ma bawan shi karfin shi a wurin ya kama bawa din bayan bawan yana tunanin ba wanda ya sai kama shi ba wanda ya sai taba shi yana ji da kanshi yana jin ya tsari kanshi ya ishi kanshi ya ci ya koshi ba wanda ya sai sai Allah ta'ala ya nuna mai kai ba kowa bane yana cikin manami suna Allah al-latif Allah ya kama bawa ta inda ba sai yaron ka wanda kana ganin ba yiwuwa a biyo ta hanyar shi a kama ka sai ta hanyar shi sai a kama ka ta yadda ka yarda din ka amince ka amince nan wurin lalle ba wanda sai taba ka nan wurin to sai Allah ya sa ta nan wurin za a taba ka ta inda kake tunanin nan ne din ba yiwuwa to sai Allah ya ce to kuma ta nan za a yiwuwa muna ganewa ko to Allah ta'ala yana nuna ma bawan shi cikakken ikon shi akan shi kuma ba yadda bawan zai haka Allah subhanahu wataala yake nuna ma bawa ƙarhin shi a lokacin da bawa ya kai ƙarshe halaka kawai zai sai Allah ya tabo shi ya riga ya sallama ya saranda ya mika waya ba yadda zai sai Allah ta'ala ya ce akwai yadda zai sai Allah ya tsamo shi kai ma kai tunani ta ya kai kai ta sai ga an yi wani hadarin mota mutane guda hamsin cikin mota duk sun mutu kai an yi wurgi da kai baka san haka ya kai jiwa da kai ba kuma baka san ta ina kai ta ba kai dai ga kazan ne sai zuwa ta hankalinka ya kawo sai ka ga abokanta ya ga ta mota ta kama da wuta ta toye su sai kana gefe shekara ta dubu biyu da ɗaya ko dubu biyu da biyu sudan an taɓa yin haɗarin jirgin sama a cikin ƙasa 'yan ƙasa ne mutum gobe ya tara da wani abu duk suka mutu jirgi ne ya toyi aka zo aka sami ɗan jariri yana ta kuka ce kowa ya mutu shi kaɗai uwar shi da uban shi duk sun mutu cikin haɗarin shi kaɗai komi bai bai na ta kuka ko ƙwarzani ko hayaƙi ko bi jikin shi bai yi ba. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake. Lokacin da ka kusa hallaka, dab da hallaka kare ya kaya da cewa hallaka za ka shi Allah sai ya tabo ka. Ni yana cikin ma'anar suna Allah al-Latif. Yana daga cikin ma'anar suna Allah al-Latif Allah ta'ala ya san wuraren da ya kamata ya saukar da ruwan sama. ko ba haka ba yanzu ruwan sama da aka yi ko ina aka yi su wani wuri cikin gari ma wani wuri sun yi wani wuri yawa to Allah biya ya haka ne saboda shi al-latif ya san inda ya fi dacewa ya sa a saukar da su da yawa da kuma inda ya dace a saukar da su kaɗan da ma inda ko hadarin ma ba su gani ba ko ba haka bane to haka Allah subhanahu wataala yake al-latif ne wanda ya san dukkan abin da ya boyu duk ilimin halitta gaba ɗaya da wurin Allah subhanahu wataala Allah ya kara mana imani amin khabir kuma Allah ta'ala gwani ne masani ya san al'amura waɗanda suka boyi gare mu dukkan su gaba ɗaya da abubuwan da suke boye cikin zukata duka Allah ya san su Duk abin da muka ɓoye cikin zuciya Allah ya san shi. Nawa alimun bai za sudur. Allah masani ne game da bi abin da ke cikin zukatanmu. Sai Allah ta ce, Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Abin da ke cikin sammai bakwai da abin da ke cikin ƙasai bakwai duka nawa ne. Na Allah ne shi kadai babu abokin tarayya gare shi. halitta Allah ne bayan Allah ne kuma Allah ne ke jujjuya su yadda ya ga dama da mulki shi. Allah ke juya su yadda ya ga dama da hikimar shi, da cikakken ikon shi. Wani baya da komi cikin al'amarin ta da duniya sai Allah shi kare. Domin min kayan shi ne, shi kada yake juya su yadda ya ga dama, ya dabbiru al'amura min sama'i ila al Allah ne ke juya lamari daga sama zuwa ƙasa. yudabbiru al'amura, Allah ne yake juya lamari, ma min shafi'in illa min ba da izini. To Allah ta lamai da abokin tarayya, Allah shi yi duniya gaba ɗaya, halitta shi ce, sa'ad kuma shi ke juya su yadda ya ga dama, yanzu ba gashi ba, jiya muna cikin zahi. Sai gashi Allah ta ya juya duniya ya da cikin yanayi mai iska mai daji. An yi ta daga zafi an kawo ruwan sama haka Allah yake. sai ya kawo ƙarshen mi ya kawo ƙarshen rani wanda an dade ba a yi zahi irin wannan ba to babu wanda ya sai dakatar da shi sai Allah tana ga duk tsadan mai in mutum ya shiga mota inda tana da AC to sai ya kunna in ba haka ba cikin mota kake kaji kamar an kunna maka wuta ko ka sauke madubbai iskan da ke bugun ga sai ka ji tsayi gare shi ji sai kamar ce da tsadan man ka kunna ka sha wanda ka sanya jikinka to ba mai maganin wannan sai Allah kaga jiya sai Allah ya kawo maka AC kyauta ba ya ce kyauta ruwan Allah baka ba da kodala ba aka kawo ma yanayi mai daɗi iska kawai ya canza aka samu yanayi dimamar yanayin sai ya dakata wanda ya dimama yanayin sai ya dakatar da shi ya kawo sanyin yanayi Allah ke me yasa saboda duniya ta shi ce ke juya ta yadda ya ga dama bai da abokin tarayya ce Allah ka kara mu imani fa inna Allah lahu al-ghaniyyul hamid lalle Allah subhanahu wataala lawal ganiyu Allah ta'ala shi ne wanda yake mawadaci shi da kanshi shi Allah da kanshi mawadaci ne ma'ana yana da wadatar cikakka ba kamar mawadaci halitta ba idan aka ce halitta mawadaci to ba ta ko'ina ba ne ka samu mutum mawadaci kuɗi ne ke gari shi yasa ake ci mai mawadaci amma bai da lahiya ga kuɗi ba lahiya yaya akwai wadata yana da wadata irin tashi ta dan adam shi kuma Allah ta ko ina mawadaci amma shi dan adam ta ko ina mabukaci ne a wadatar da ake cewa ma yana da mabukaci ne cikin ta kuma har yanzu ne ma yake ko nawa ke gare ne ma yake ba ya bari a gani wadata tashi irin ta ce ta dan adam mawadaci ne a wurin dan adam mawadaci ne amma a wurin Allah mabukaci ne shi Allah subhanahu wataala wadata ke gare cikakkiya da kowane bangare da kowace fuska zaka iske mutum mawadaci mai kuɗi amma yana bukatar mi yana bukatar karatu ko na zamani ko na addini kaga wadatar ce ke akwai amma babu karatu ta wani bangare to haka zaka samu dan adam ya wadatu wani wuri wani wuri zaka samu malami ya wadatu da karatu amma bai wadatu da mi ba kudi ko ya wadatu da karatun addini bai wadatu da karatun zamani ba kaga dai mawadaci ne ta bangaren karatun shi na addini amma karatun zamani ko ba da shi kuma Allah subhanahu wataala duk wani karatun zamani ilimin shi ne kyautar shi ce ma bayi suka kware suka iya waɗannan ilmin muka na zamani na kere-kere da sana'o'i shine ya ba su. Da haka Allah subhanahu wata'ala mawadaci ne ta ko'ina. Daga cikin abin da yake nuna wadata Allah shi Allah bai bukata zuwa ga kowa. Duk wani wanda yake da shi Allah ya bashi, ba bukatar me za ya gare shi kuma. Ya baka kuma ya dawo yana bukatar ka. Aka ba yi wa. bai bukatar wani koma wane ne Allah bai bukatar shi ko wane ne shi ko mun matsayin shi ko mun daukaka shi duka dai Allah ne ya ce mai an shi kuma sai ya dawo yana bukata dan adam ne zai iya baka ya dawo yana bukata ko ba haka ba dan adam yana iya baka jari ya Allah ya bashi dukiya ya baka jari ya ba wancan ya kawo wannan zai samo maku aiki shi sai Allah ya dakatar da shi abin shi ya kare kuma ya dawo yana cewa Allah ku taimaka mana ko ba haka ba wata rana ya taimaka muku ya ba ya saman muku aiki ya tausaya muku yanzu kuma ya dawo yana neman ku tausaya mai shi ma to shi Allah ta'ala baya haka Allah kullum mawadaci kuma Allah ta'ala baya soyayya da mutane baya jibantar mutane ya rungume su saboda kaskanci ولم يكن له ولي min zulli Allah bai da wani masoyi saboda kaskanci kai ne baka iya rayuwa dole sai da sai da masoyi sai da dan goyen baya sai da bai kama maka sai da aboki ko ba ka ba ko mai rayuwa shi kare mai da aboki ko amini yiwa me yasa saboda kai kadai ba za ka zama cikakke ba dole sai da aboki dole sai da amini sai da abokin shawara ko ba haka ba to Allah ta'ala yana jibantar mu mu bayin shi yana son mu yana runguman mu yana karfafan mu yana ba mu ba wai saboda ya rasa yadda za yi bane a saboda hikima ta shi kawai kuma Allah ta'ala ba ya gani yawan mu saboda shi dan kadan ne ba ya neman mu yi yawa kamar yadda da Adam yake so ya ga ya yi yawa ko ba haka ba da Adam yana so ya ga yana alaka da mutane da yawa saboda ni musamman ɗan kasuwa. Ko ba ka bai ba ce duk mutanen nan garin nan da shi suke yi. Ko ba haka ba? Saboda ba ya son kaɗan, da yawa yake so. Ba Allah ba haka yi, Allah ya dama shi cikakken mahalicci. Daga cikin abin da yake nuna wadata Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ba ya da ɗa kuma ba ya da mata. Bai rike ɗa ba, kuma bai rike mace ba. wannan yana nuna wadata Allah subhanahu wataala kai kuma ba za ka yi rayuwa ba dole sai da ɗa ɗan ma guda ba ya isa ka ko ba haka ba kana son ɗaya da yawa saboda baka san cikin suwa zai amfani ka ba in ka tsaya da guda baka san wani ne shi ba ɗan kwaya ne ko kasur gumin ɓarawa ne gwadon bashi da makami zai sa ka cikin takaici kullum amma akwai wannan akwai wannan akwai wannan akwai wannan kuma ka raka masa da addu'a sai ka ga Allah ta'ala gaba ɗayan su in kuma Allah ya tashi sai Allah ya baka ɗaya wanda duk ya hisu gaba ɗaya su duk sun ƙi taɓaka komi sun biye mai shegantaka da shiriri ta sun lalace sai ga Allah ya baka ɗaya tamkar da dubu ya ma hidiban to sai Allah ta'ala ya baka iri shi da saboda ka dan adam ba da guda yake so ba me san da guda shine bature shine arne ba ma guji da guda yake so ya isa ma musulmi ba ya cewa da guda haka ai dadin sai mai yawa kuma wa yace ma sai ya girma tare da kai kun kace guda kake so bayan ya kai wani lokaci ya waɗe ya mutu ko mota ta bige shi to ya za a yi kuma shi kenan kuma ka ce wa Allah guda ya su shi kenan kai tai kai tai Allah ya ce to shi kenan tunda ba ka san yawa ku zanna da kai da madan ku yi ta rayuwa kawai tsara kai kana bukata kana bukata abokin zama kana ma bukata abokan zama kuma kana bukatar yara mutum yana bukatar macen da zai aure ya yi rayuwa aure da ita kuma mace wadda take haihuwa mutum ba zai aure macen da sai dai ɗayan shekarun da mutane na da rishin tawakkali da Allah subhanahu wataala rishin imani raunin imani da sa mutum ka je yana neman auren mace sai ce da Allah in ka samu mai a samu mara haihuwa a samu kawai da ba ta haihuwa iya da sun shi shi ko kuma wani ba zai gaya ma ba sai ya je wurin su sasanta da mutum ya gaya mata shi ba ya sa haihuwa kaga wannan duk matsala ce daga cikin matsalolin wannan zamanin da ake ciki na harkar aure mata da yawa suna son aure amma da yawa maza in suka yi wurinsu yawancin maza magana banza suke musu suna son maza su zo musu da magana aure sai su zo musu da magana fasikanci da maganar shigantaka cikin wayo cikin dabara sai nuna mata kawai soyayya shi soyayya yake so a yi ana da ɗan taɓa juna haka ana na ɗirka mata ciki ya ɓace a rasa inda ya shiga yawanci mata suna kuka da wannan abu ya kamata maza masu neman aure mu yi tsoron Allah in mun san ba za mu yi aure ba an gaya mun mace kyale ta kawai mun san shegantaka muke nema mu ji tsoron Allah musan Allah ta'ala bai san irin wannan rayuwar rayuwar lalata yaya mata Allah ba ya san in ba za ka yi aure ba ka tsari ta wani aura sai Allah ya kawo mata na kwarai wanda shi auren yake so to Allah subhanahu wataala saboda wadatar shi bai rike mace ba batta kaza Allah walada kuma Allah ta'ala yace mattakhadha sahibatan wala walada Allah bai rike mace ba kuma Allah bai rike da ba baya da mata kuma Allah baya da da baya da iya baya da iya maza baya da iya mata shi kada yake haka kuma yana daga cikin wadata Allah subhanahu wataala Allah ta'ala as-samadu ne as-samadu shine allazi la jawfa lahu wanda bai da ciki mana Allah baya ci kuma Allah subhanahu wataala baya sha bai ci bai sha Allah subhanahu wataala kuma bai bukatan abinda wato halitta suke bukata zuwa gare shi ta kowace huska wani abu da muke bukata to Allah bai bukata shi shi Allah ta'ala shine wanda yake ba da abinci amma shi ba a bashi wala ghayra Allah yattakhidhu waliyan fatir as-samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shi ke ba da abinci, Allah ba a ba shi abinci. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah ya ce ina son bayi na su bauta mani ba so nake su kawo mani kuɗi ba. ba so nake su je su yi wahala ba kamar yadda da Adam zai aka faɗa Adam talla ko ba haka ba da ba ka tallan gida ko tallan mota ko azama kaya ka je ka sayo ka kawo mai kuɗi Allah ya ce ni ba ka ni so nake bayi na su bauta mani ba ni son su kawo mani kuɗi ko ba ni son su kawo mani abinci saboda ni ni ne mai ba da arziki ni ne mai cikakken karfi wanda karfi na bai rage ba ina nan yadda nake in ji Allah subhanahu wataala haka Allah ta'ala ne yana nuna wadata Allah subhanahu wataala cewa shi lalle mawadaci ne cikakke kuma abin da yake ƙara nuna maka wadatan Allah cewa dukkan mu muna da bukata zuwa ga Allah dukkan mu gaba daya ko ba haka ba duk wanda ka gane shi to yana da bukata zuwa ga Allah kowa cewa yake Allah ya kawo har wanda bai yarda da Allah ba yana bauta ma wani to roƙon wannan wani yace wanda ya mai da shi Allah haka kenan ya nuna kowa bukata gare zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda haka muna bukatan Allah ya kawo mu Allah ne ya kawo mu nan wannan duniyar da muke ciki muna da wannan bukatan mu da kanmu ba za mu iya zuwa ba sai Allah ya kawo mu sannan kuma a shirya ma a tattare mu a tanadar mu abin da za mu sha abin da za mu ci sutura da kasuwanci da wurin zama duka Allah subhanahu wataala ya mun wannan abin da yake nuna duk Allah mawadaci ne da kuma nan gaba zan ki dada ka ana kama maka ana kara maka ana talallabarka abin yana kara karuwa jikinka na kara girma hakka kai inda kuma zaka dukowa ka ci gaba kuma ka dawo baya baka ci baya baka dawo baya sun maradadi namu asfalin safiri Allah ji sa'an nan mu mira shi baya irin yadda ya fara rayuwa kuma sai ya koma haka ومنهم من يرد إلى أرض للأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء Allah mai da ka yadda kake da a hankali hankali sai gaba ka yi tahiya sai ka kama sanda sai an kai ma inda ba ka yi kama sanda sai an kai sai an ciccibe ka a riki ka a yi tahiya da ka sai an kai inda ka koma yadda kake da kwance kamar ruwa in za ka ci abinci sai an ɗago ka sai an kai ma inda in za a baka abincin ma daga nan kwancin za a saki dan dubara ana dan sama ka tabna haka ga inda za ka yi cit a yi ta jiran lokaci to ya za duk wannan yana nuna bukatar dan adam haka ma cikin addinin mu muna bukata zuwa ga Allah subhanahu wataala da duniyar mu gaba daya addinin mu ma a wurin yin addinin to muna bukatar Allah ya kama mu da Allah bai kama mu mu sai mu lalace sai mu saki addinin mu kama shiriri ta daga cikin abin da yake nuna wadatar Allah subhanahu wataala cewa da mutanen sama da mutanen ƙasa rayayyu da matattu har waɗanda suka mutu su taso da za su tsaya wuri guda ɗaya kowa ya roki Allah bukatar shi kuma Allah ya ba kowa ma fiye da abin da ya ce a bashi to da wannan bai rage wani abu daga mulkin Allah subhanahu wataala da wannan bai rage wani abu daga cikin wadatar Allah subhanahu wataala kowa tun mutanen sama mala'iku kaga ba wanda ya san yawan su sai Allah aljannu ba wanda ya san yawan sai Allah to amma ya gane su in ba shi Allah ba in ba mala'iku ba ga aljannu ha ba wanda ya ga aljannu don hotunan da ake duk kamanta maku ne yake aljani haka yake ana kamanta muku ne a yi hoton shi a ce gaba gari a jini amma ina aka gane shi shi kan shi wannan mai hoton in ya gan shi gudu zai bai taba ganin shi ba amma saboda abu ne ya shiga cikin tunanin mu aljani ba ya da kyawu aljani mummuna ne sai a ma hoton shi ka gani sai ka ce lalle wannan aljani ne amma ba shi bane bai gan shi ba to da dukkan kowa da kowa da mutane ta ga mutanen da suke kamar tsaba da ce gaba daya an ba da suka mutu Allah ya tado su kowa ya gaya ma Allah bukata shi kuma Allah ya tashi bashi ya bashi fiye da abin da ya roka ka san wani bai iya roko ba wani kuma ya iya yanzu da wani mawadaci zai ce ma me kake so wani bai san kuɗi ba wani abin da kake so in baka zai wani cewa na ba shi ka hamsin kawai saboda shi hamsin kuɗi ne mai yawa gari shi bai taba rike su ba bai taba gani kuɗi jin sunan su yake kuma yadda yake jin su gani gani yake babu su ba yadda ake waɗin su to babu irin wannan kuɗin wani kuma an kace mai roki abin da kake so zai ce to kamar duk abin da nake so roke ka ka iya saboda ya san kuɗi yanzu zai bambaro ma lissafin da ya yi karhin kafa don kuma ka shirya to sai ya baka Eh. ka san akwai waɗanda in sun yi kyau ko nawa kake so sun yi karinta sai su baka in dai akwai ta wani bawan Allah zamanin Ibn Baz ya je wurin Ibn Baz akwai mawadatan Saudiya da suka ma Ibn Baz garanti duk wanda ya zo da bukata ajiyar su bude yake ta hanyar shi ya rubuta musu wasiƙa ga wana nan da kashen shi da sinyatir ɗin shi aje a bashi wani da ya zo ya ce dala dubu yake su abin na riyal dubu yake su kudi irin nada aka rubuta aka bashi da ya tafi sa hanya daga riyal dubun nan makasar dan adam dan adam kayan ya samu abu yake ganin shi da yawa da ya samu kuma sai ga ya yi kaɗan ya san sai an bashi kawai sai ya ƙara zero guda dubu goma suka koma dubu ne sun koma dubu goma zeren da ya kara ana gane bambancin zeren da aka karbo daga hannun malam an gane bambanci da ya je ya ka ce a wannan wannan wasiƙa ba ta malam ba ce saboda akwai ƙari aka kira malam aka ce wani yanzu da ka turo mai suna wani dan wani ka ce a baya biyar dubu shi kuma ya kara ya mera dubu goma Allah ga wata malam gaskiya mu ko rashin zamu ya ce a ku bashi saboda yana da bukata Haka ce ba na, ya ce ni ɗaya na rubuta mashi, na san nauyi na yajiyar ya ce a bashi goma, kuma da ya tebe sa ya ga yana da bukatar kari, ku bashi kawai. Ku kasan wani in ya yi kyauta bai shayi ba. Wani kuma sai ya shayi, wani zai ce, munafikin Allah ne kan ku bashi. Da kuma yana da gaskiya. da za ka magana ka tada sai daga abin da ka ce wurin a baka ne ka ce ga in ka faɗa abin da in yayi yawa sai a ce kare ba a son munafici to amma tun da yayi sa da masu kyakkyawan zukata ka ce a bashi kawai to Allah subhanahu wataala da zai ba kowa kowa ya faɗa abin da yake so in ka ce miliyan hamsin kake so sai Allah ya baka ɗari in ka ce ɗari kake so a bina ma ɗari biyu in ka ce ɗari biyu kake so a maida masu ɗari biyar ɗari biyar a maida masu dubu in ka ce dubu kake so a maida masu dubu so dubu duk wanda ya faɗi bukatar shi a ba shi yadda abin da ya nema to da ba abin da zai ragewa cikin wadatar Allah subhanahu wataala Allah
yana daga cikin abin da yake nuna wadatar Allah cewa hannun Allah subhanahu wataala hannu ne mai kyauta da alheri hannu ne mai kwararo alheri gaba shi hannu ne wanda yake zubo albarka ga bayi dare da rana aikin kenan hadisi ya zo cewa hannun Allah cike ki yadullahi mal'a hannun Allah cike ki sahha'al laili wan nahar mai yawan badawa ne dare da yini kullum a lokacin da kake kwana lokacin ake ba wasu kana can kana tana zari kuma suna can sun rike carbinsu ko sun bude alkur'ani ko sun tashi suna kiyamun laili ko sun yi zanne suna yin salatin su da yan yatsunsu ko suna roƙon Allah subhanahu wataala kaga ana raba musu ana ba su dare da rana yi aikin kenan ba a huta kuma Allah ba halitta bane balle ya huta Allah mahalicci ne wanda bai gajiya domin shi mahalicci ne ba irin ka bane wannan da yana nuna wadata Allah subhanahu wata'ala don haka kyauta Allah ta'ala ba za ta bushe ba Allah yana taba bayi dare da rana daga ci abin da yake nuna kyautan Allah subhanahu wata'ala da wadatan Allah subhanahu wata'ala abinda Allah ta'ala ya aje a cikin gidan karama tashi gidan aljanna abinda idanu bai taba gani ba kunne bai taba jin labari ba zuciya bata taba tunanin shi ba wannan yana nuna wadata Allah an aje maka abinda baka taba gani ba wani bai taba ganin shi ba wani bai gani bai baka labari ba ba taba samun shi a duniya ba kuma baka taba jin labarin shi ba wani bai taba jin labarin shi bai zo ya gaya maka zuciyar wani bata taba tunani kan wannan rayuwar ba rayuwar da aka ce ma ba bakin ciki ba bacin rai ciki ai an gama in ka samu waɗannan abubuwan guda biyu to ka samu rayuwa ba bakin ciki ba tsoro tare yana rayuwa bai ji tsoro dan adam bai rayuwa ba tsoro dan adam bai rayuwa ba bakin ciki a ce rana ta hito har ta waɗi ba abin da ya bata maka rai sai in gida kake zanni kuma gidan kai kadai ba kowa da kai kadai ciki amma in dai ka fito da moto ko da mota to sarki lasan din mara da kadai ta ishe ka ta bata maka ne ta ishe ka ta sa ma fargaba sai kana cikin da sai wani yaro ya ketare hanya kaga tare da uwar shi yake tana kai kai kai mai mutum da kama shi kai kai ya sa yaro za ki tara ki rage ce mai kai kai kai kai shi ya san wannan ta sake shi sai an bige ta ta wayo Allah ta mutu ta lalace tana kallo kuma ita ta saki hannun shi to Allah ya sa ya ketare ya ketare wannan siratin sai ka ji gaban ka ya faɗi das in ka kai zuciya ne saka ce astaghfirullah to alhamdulillah ka wuce in baka yi zuciya ne sabu kuma ka tsaya ka ce ka ci ka zo kagan gabata Allah ya jarrabe ka makin ka ce alhamdulillah baka fiye shi ba wa astaghfirullah Allah na tuba Allah ka yafi mani shikenan sai ka samu lada amma sai mace ya kwale zaki ya shar kamar ba maguje kamar ba musulmi ba Allah kiyaye to da haka ne Allah subhanahu wataala mawadaci ya tafi ina wadata kuma mun ga kaɗan daga cikin abubuwan da suke nuna wadatan Allah subhanahu wataala alhamidu kuma Allah ta'ala shine wanda yake sha yabo wanda yake yabo abin da ake cewa alhamidu shine wanda ake yabo shi da kanshi ko bai baka komai ba ana yaban shi saboda mi saboda sunayen shi masu kyau bai baka ba tun ma bai baka ba abin yabo ne saboda sifofin shi waɗanda suke madaukaka shi ake ce malami ashakuri shine wanda ya baka sai ka ce nagode kuna ganewa ko amma shi alhamidi shine wanda ake yabo saboda bi saboda yana da siffofi na kamala da sunaye masu kyau to Allah haka yake Allah ya kara mana imani wannan muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yarda wannan Allah ka sa mu gyara Allahu ta'ala ala na'am Dan wancan suka yi mutum ne wanda yan wanshi suka tura shi ya ciwo bashin banki da ya ciwo suka sa shi ya sayi awaki ba su ma su aka yi ta abin nan da su domin a samu kudi abin da ya lalace yau wajen shekara uku abu ya lalace shi ne ya ce waya za yi ko lanya ma ba zai iya yi ya yake yi ko koma yake kara zuwa ci gaba da istighfari ya tuwo dama wannan hanya ba mai kullewa ba ce Allah ya sa mu dace na'am yace
jimala ya ce wai eh, game da 'yan ta'adda da sun kace sun ɗan uwan suka ce sun tuba ya halatta a kashe su wato duk da wai sauran mutane da sun kashe can baya
wai 'yan ta'adda waɗanda suka kashe mutane aka kama su ya halitta a kashe su duk da sun ke sun tuba ko ko ya za a masu wannan abu ne da ya shayi shi da Allah ta'ala 'yan tawaye ya fashi da makami cewa yi illal ladina tabu min qabli an taqdiru alai sai waɗanda suka tuba kayan ku kama su amma an kama kuma shi kenan kira ka kama ka kace na tuba Allah ta'ala ce ban da su amma wanda ba a kama shi ba shi ya kawo kan shi ya ce na bari na tuba Allah ya ce wannan suna ya fi shi ko kuma a bar abin ga hannun magabata su diba su ga abin da ya dace da shi Allah ya samu dace
jimala ya- ya halatta ya ce a- a zurci kwanaki tara wai a eh kwanaki kwanaki goma na zilhijja ya ce ya halatta halatta ko ko ya halitta a zunci waɗannan kwanaki na zulhijja guda goma ya halitta ya zumin su gaba ɗaya guda tara ne yayi domin na goma su ranar laye ci ranar laye kuma ba a azumi ranar shagali ci da ranar kecere ni ci da ranar azumi ba ci ranar cin soye ne so ya hanji a ci a shi daɗi sannan ta wannan ranar in kayi azumi Allah ba zai baka rana ba saboda ranar murna ce ranar farin ciki ce ayyamu mina ayyamu akli wa shurbin wa zikrin lillahi ta'ala kwanakin zama mina kwanakin ci ne da sha da kuma ambaton Allah ba kwanakin azumi bane to kenan guda tara din daga jiya zawa rana arfa malamai sun yi sabani wasu na ganin bai kamata ba bai halitta ba saboda ba rawaito annabi yayi ba ko wani daga cikin sahabbai yayi ba abinda aka rawaito bai da karfi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumta su wasu kuma suka ce a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu waɗansu kwanaki waɗanda yin aiki mai kyawu a cikin su ya fi soyuwa zuwa ga Allah ta'ala kamar yin aiki a cikin waɗannan kwanaki guda goma to kaga azumi yana cikin aika masu kyawu ko ba ya ciki kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam anan bai bai- bai fayyace wani aiki ne za ka yi duk wanda ka yi to kaga bai saka ba shi da ya ce ma aiki mai kyau kenan ya ya dunkule ma ya barka ka je kai da kokarin ka abinda kaga kana iyawa wanda yake iya ya ta sauka alqur'ani kwana biyu kwana uku cikin waɗannan kwanaki ya samu ya sauka biyu ko uku ko hudu ko abu da take wanda yake so ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam dubu dubu biyar dubu goma cikin waɗannan kwanaki ko ba buɗe take wanda yake so ya azumi cikin su gaba daya ko ba buɗe take wanda yake so ya yi ta sallolin dare ta ayyuka ne na alheri wanda yake so ya canza shika goma shi kullum ya zo ya taraba ma abin nan mabarata guragu da makafi da sauransu mai ashirin mai goma mai kullum ya tarabu kowane da take wanda ya gaina ya ci da almajirai ya sa kullum a dama musu shinkawa musu a ba su abincin masu masu bara da sauransu a yi ta raba musu kullum kowa da take wanda yake da daman kullum ya sadaka shinkawa buhu guda ga wani talaka kuma gobe ya nemi wani kaga buhu tara kenan kowa guda take wanda yake so ya raba kuɗi kowa guda take kowa guda take ayyuka na kwarai ga sunan ziyartar mara lafiya a gidajensu ko kuma asibiti ziyarar kabra ziyarar matattu sadar da zumunci ka samu dama cikin waɗannan kwanaki ka yi ta yawon gidajen yan uwa da abokan arziki kana samun lada kana sadar da zumunci kana barbarwa da alakar da ta yi sanyi tsakaninka da danginka da yan uwanka na addinin musulunci duk kowa guda take to ayyuka ne dai ga sunan an bari a bude wanda yake so sai ya abin da yake iya Allah ya taimaka mana da haka in mutum ya yi azumi to bai laifi ba na'am jimala ya ce yana so ya yi basa- balaguro na sati biyu ya ce yana iya wai ya kasar hassan ya dawo
yace yana so ya balaguro na sati biyu wai yana yin kaso har sai ya dawo ana yi tun da yake malamai suna nuna kasurin da ake yi a wuce kwana uku zuwa hudu to kasar ce wadda dama baka san kwana kai ka je da niyyar kwana ɗaya ne kuma kana jiran bukatar kace ta biya ba ta biya ba ka ta yi yau kana da yin gobe ka dawo sai ka je kai suke mutunan baya nan wanda ka je wurin shi ka je an san wani abu ko ka kai mai wani abu aka ce ma amma an jima zai dawo in an jima shiru aka ce sai gobe shiru Ka- shi ne kake jira irin da ya zo ka gan shi ya ganka shi ke nan kan motar su shi ake magana ko ma kwana nawa kana yi kana kana kasar saboda kai ba da niyyar waɗannan kwanaki ka tafi amma duk wanda ya ce da iyakance kwanaki suka wuce kwana hudu to malamai sun ce cika sallah za a yi, ya zama ɗan gari saboda ya je da niyyar sati ballan sana sati biyu ko sati uku ko wata ɗaya amma dai matsala ce ta sabani wasu suna ganin ko da ka iyakance ma kanka waɗannan kwanakin wata ɗaya za ka yi wata biyu wata uku na balaguro to kana da dama ka yi mi ka yi kasuran ka har sai ka dawo wallahu ta'ala alam a kira sallah addu'a ga kansu Allah ya ba su abin da suke so. Ga ko su bayan Allah da suke bara addu'a ga kansu da iyalansu da matsalolin rayuwarsu Allah ta'ala ya magance musu. Wani ba Allah da ya sa wani aiki na alheri gaba yana fata Allah ya cika mai shi. Allah ya cika mai shi. Allah ya biya mashi ya biya mana duk bukatun mu gaba daya. Akwai wani ba Allah da ya kokari kwanan nan ya sai mana waɗannan na'urorin mancewa da yi ban yi magana kansu ba. Da wannan kamera da ta dauka da kuma abin nan da kuma wuta wannan wutar da muke gani ta sama waɗannan guda biyu wani bawa Allah da ya taimaka da naira miliyan da ya kasa wasu su biyu ita wannan na'urar ta ɗauka wajen ɗari dubu ɗari takwas aka sa wuta da yan kai ita kuma waccan dubu ɗari biyu aka sa wuta naira miliyan ɗaya ma da ɗari takwas yawwa kusan miliyan ɗaya da ɗari takwas kusan miliyan biyu naira ta kun ga wata hasken ta ba irin ba Allah ya saka ma kowa da alheri Allah ya biya ma kowa bukata shi wanda wannan kokari Allah ta'ala ya kara mu duke shi albarka Allah ya kare shi ya kare shi daga da abin da yake tsoro da yake nema Allah ya bashi Allah bai tukunci da gida aljanna da dukkan bayan Allah da suke kama wurin karatun da namu da wurare daban-daban Allah ya biya su saka musu da alheri ya saka musu da gidan aljanna abinda suke so na alheri a nan duniya Allah ya ba su tsoron da suke na wani sharri Allah ya kare musu shi mu da su gaba ɗaya Allah ta'ala ya safi tarayya cikin ladai Allah ya mana kisakayya da gidan aljanna Allah ya samu kare da duniya lafiya ya shirya mu da mu da zuriya mu gaba ɗaya ya inganta mu ya nagarta mu ya shirya mu ya zamanto wani zamanto daga cikin bayan Allah yan aljanna kuma Allah ya kara mana san junan mu da haɗin kai tsakanin mu da tausaya mu junan mu da runguman junan mu Allah ya raba mu da kiyayya ya raba mu da kece da bakin ciki tsakanin mu Allah ya gyara mana zukatan mu Allah ka gyara mana zukatan mu Allah ka haskaka mu zukatan mu ya Allah ka shigar da musulunci ingantacce da imani ingantacce da tsoron ka ingantacce a cikin Allah Allah ka jiro ko Allah ka amsa mana wannan damuna da ta fara Allah ka sa mun shigo ta da kafar dama Amin.
Allah subhanahu wataala ka ba mu hatsi mai albarka ka ba mu wake mai albarka ka ba mu gyada mai albarka ka ba mu dawa mai albarka ka ba mu duk wani amfani mai albarka ka hayya kuwa ka ba mu mai albarka Allah duk wani abu da muke bukata cikin wannan damuna Allah ta'ala ka ba mu mai yawa mai albarka Allah ka sa mu bari ta mu ne daga wahala gaba da ta duniya Allah kuma ka kare mana shiga wahala ta lahira ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin akwai wani ba Allah ya binciki lolo wanda ya san ya rasa kiloluwan shi ya zo ga suna zai karba